bismillah rahman rahim
rukunin rabiu
rukuni na hudu kenan zamu karanta a nan na'am alhukum wanda shine hukunci dama a cikin abubuwan dama guda hudu wanda wannan shine na ƙarshe dama a cikin abin da zamu karanta bangaren kiyasi dama mun yi magana zancen asali mun faɗi sharaɗansa mun faɗi reshi mun faɗi sharaɗansa mun zo mun faɗi idan iya kanta illa mun zo mun gama da shi ne mun gama karatun ta yanzu wannan wajen maslaki ma hanyoyin da ake gane ta wajen guda biyar muka fara ko da nasi da ya zama abin nan ne ijma'i ne ko ko kuma ya zama akwai dawarani ko ya zama akwai shabahu ko ko akwai munasaba su ne waɗannan abubuwan guda makaranta wajen guda biyar kenan yanda ake gane ita illa yanzu kuma za mu shiga na hudu a cikin kiyasi shine hukunci kuma
amin sharri hukuma an yi rashar iya alfin da za ta liga su zamar iya يا تجنية العباش سارقا جرى بهذا المال خفية لا بالمنام تسمية النبي خمر إذ يرى مثل العسير للعقول هامرا na'am min sharri hukumi ya daga sharɗin hukunci ayyura shar'iyya a ga cewa shi hukunci hukunci na shari'a ne shari'a ce ta ajiye wannan hukunci to sharaɗin kenan a ce za a kiyasta irin wannan hukuncin a wani hukuncin a yi amfani da shi a ce a kiyasta amma in ba haka ba to ba dama a ce za a kiyasta wannan faɗi ne na wasu malaman alfin lugati alƙaisu jamar iya na'am ko kuma a'a baya daga cikin wannan sharaɗin an gane ko wannan a ce za a iya yin kiyasi kenan shine yace a fil lugati alqaisu ko kuma qaisi ana iya yin sa ja ya zo mar'iya abin kiyayewa ne fil lugati a cikin lugogi wai suka ce a'a idan aka zo hukunci ko da hukuncin luga a kalla aka hukuncin ba shar'iyya ba kenan lugawi ne hukuncin to za a iya yin kiyasi akan kakan haka ne bai zama lalle wajibi ya zama shar'iyya ba ya zama shar'iyya ba kenan
na'am tasmiyatun nabashi an batan nan bashi sariqan da ake jara kiransa jala ya bayyana ana kiransa barayi barawo mutumin da yake ya ce tona kabari barawo ake ake kiransa
na'am abin da za a yi kiransa barawo ba dan kuma ba saboda aluga ya yi daidai da ma'anar barawo menene dalilin da yasa ake kama aka ce barawo shine al'ahizu lil mali hufiyatan mutumin da zai je ya dauko dukiya a goye shine barawo ai ba a sanar riba ko to na bashi ba a shi ma boye ke za je ya sato ya je bude kabari ya sata ko ya sace da kabari ko wani abu to shi ma wannan barawo ne shi saboda me saboda aluga kamar yadda aka wancan hukunci saboda gashi dalilin sa saboda yana zuwa ya dauko dukiya a wannan ya a boye, kalli malin shi ma shi ma ya haka yake zuwa yana yi shi ma shi sa kaga shi kenan in an tafi a bisa cewa kenan za a yi yanki yasi kenan ko da hukunci ya zama da gobe ne ba shari'a bane kenan na'am ya kalli malin shine da rukun dukiya a kufiyata boye Ya ya fi ba lumana.
a cikin jama'a ba na'am tasmiyatun nabi haka nan ambatan nabizi Amuran.
amuran da ake ambatan zakiya abin da zai yanzu nabizi idan yanzu ka je aka je aka matso shi sai zama da cewa yana bugarwa sai ake kiran zakiya sai ambace shi giya abin da zai ake ambatan zakiya yura domin ana ganin sa ne misalin misalul asiri asiri misalin nan nage na giya ne da kai ilu quli khamara amara wanda ya zama ya rufe hankali ita kanta giya abin da zai ake kiranta hamru la'annaha tahmurul aqla domin tana rufe hankali shi sai ake ce mata giya to idan yanzu aka aka kawo wani abu shi ma sai ya zama yana rufe hankalin a shikenan sun zama sunan su da shi ma sai a kiransa giya kawai to shikenan kaga a shikenan saboda wancan suna da aka bata ya ka samu wani abu wanda ya dace da irinsa shi ma sai ka masa irin wannan hukunci kenan an gane ko da yawa zuwa kamar waccan kamar maganin murafa da yake sa bacci shi kuma ya kenan ya bacci ba ba bugarwa bane to eh abin da dai zai tafi maka da hankali dai kamar yanzu irin su wannan yanzu da ake sha da duk shauran kayan mayanan da ake sha a ga wani abu ma ga su da niyan magani ake amma ka zo ka sha ka yi overdose suka siye maka kamar yanzu maganin benelin din nan da ake sha kaga ya abubuwa ne waɗanda za ka gansu an yi su ne saboda ma wani magani ne amma sai ka zo ka yi sha overdose shikenan kuma sai ya maka yawa ce kuma ya zama giya don yi haka kawai ya zama giya
na'am masalatun masala kenan na'am hukumun al'adi bil qiyas la sai dai akwai magana da yawa a ciki. Eh, a cikin ayatul watan.
bala Mm.
ashabuna qalu tahidul hamilu idh la yunafi haidha ma tahmilu لأنه دم كالاستعلاء حيث لا يرى في arada في الأرادة na'am hukumun al'adi hukuncin mu wanda yake na adi wato Na'am.
hukuncin mu wanda yake na al'ada na'am bil bil qiyas kiyasi la yasu na'am wannan baya tabbata da kiyasi in dai an ce wannan hukunci na na al'ada al'ada ce ta sa a ga akwai abubuwan da yawa da shari'a ta zo sai a ce urfi ne wannan sai a ce ce al'ada ne a duba al'adar mutanen gari shi kenan sai a yi irin wannan hukunce hukuncen da ake yi ba dama ka kiyasta wasu akan irin saboda me yasa ba za ka kiyasta ba ikhtilafi adatul mala saboda sabawan al'adar jama'a za ga al'adar mutanen garin nan ba da ce al'adar mutanen wancan garin ba sai gan su gasu a cikin gari ɗaya ne ma a cikin jiha ɗaya amma al'adar wannan mutanen ba za ta samu manta da wancan al'ada to balantana kuma duniya gaba ɗaya a ga duk abin da kake za kake son kai masa hukunci ai abu ne wanda ya ka ya gama duk gaba ɗayan al'umma ai to idan ya zama da cewa wani al'ada ta saba sai ka zo ka ce za ka kiyasta wani hukunci shi kuma wancan ma kwata kwata wannan al'ada ma bai ma san ta ba kaga hukuncin ba zai zama ya zarce ba kenan to yasa duk abin da aka ce hukunci ne adi aka ce gashi da shari'a ta ajiye to ba a kiyasta wani akan su ashabuna to sahabbanmu qalu suka ce tahidul hamilu suka ce mai haila tana yin- tana ciki idh la yunafi haiduha domin hailata baya korewan mata hamilu abin da ta dauka su a wajen su maza maza ba wanda yanzu gashi na an gani da dama ma saboda duba da da wannan cewa mata ana ganin cewa shi is- jini da ake gani shine yake sawa a gane mace ba ta da ciki to amma sai kaga wasu matan kuma gashi suna da cikin kuma suna haila kuma mu aka ce mu a mazhabin malikiya muka ce ana samun irin wannan a samu mace gata kuma sannan tana yin haila tana da cikin kuma tana yin haila ka gane ko mun muka ce za a iya samun haka izlayu na fi haila mata miru domin haila ta ba ta kore abin da ta dauka ba za ta kore cewa kuma tana da ciki ba to da haka shi a ce haila ce su ko a wajen su wasu suka ce a'a a wajen su ba za a ce mata haila ba sai dai wani abin kuma da eh sai dai jini ya zama jinin istihala ba zai zama haila ba li'annahu damu domin a wajen mu muka ce mu jini ne al-ishhar kamar da jinin istihala yake haka jinin istihala ai yana zuwa ba wakacin haila ba kenan ko to haka shi ma wannan jinin zai iya zuwa ko da ba wannan ɗinsa ba kenan ko da ba mara ciki ba ce za ta iya zuwa ai ko da mai ciki ce abubuwan za ta iya zuwa
haisu tura bugiran duk da ake ganin ta yura ita jinin istihala to yura ai nan ake ganin haila
na mu fil arada haka na a cikin nan na abin da suke kuma na na arali wato wani abu wanda yake na daban wato wanda zai zo sabo kenan wanda ba arali ne shi zai zuwa ai ana samun irin mace kaga ta zo ta yi haila ma kuma ga haila kuma ba ma a wata ta yi sama da sau ɗaya ma kuma sama da wannan duk ana samun zai ga macen da ake yi ita ce take yi kaga shi kenan dai wacce take yin jinin haila ita ce za ta yi hala domin me alaka rasa giratan na yanzu ba karamar yarinya lamta hamilu da ba ta haila ba halan tufin ai ba ta yi hala ko a shi kenan kaga waccan wata ke yin hala ita take yin jinin insa hala kenan saboda haka mu a wajen mu ba wani aibi ba wani abu bane in mace tana haila kenan za ta iya yin jinin insa hala ba wani abu bane.
wani lafi hankali saboda haka saboda sabawan wannan hunkuli sai ka warware wannan hukunci
na ka gane ko sai ka hu- ka- ka warware cewa duk mutumin da yake son zai hukunta al'ada ya ya kiyasa a cikin hukunci na al'ada da sabawan al'adu ya ce kuma zai kiyasa wannan abu sai ka warware wannan wannan abin nan ko da wannan dalilin abin da makaranta ba to dan ba haka ma sai a samu wani tanakuli kenan ka zo ka kiyasa abu kuma a zo a ga wani kuma shi kuma ya zo ya wani sabanin wannan abu to dan ka dauka yanzu a matsaya matsayin mata gaba ɗaya ba sa yin hala duk wacce take yin- take da ciki ba ta yin hala sai kace zaka yi wannan hukunci cewa saboda haka injinin ya zo wannan ba ba za a ce za a yi hukunci kaga an shi zama an zo kuma an samu wata kuma tana cikin kuma ta samu hala to kuma ya zaka kenan in ta yi jinin sai ka ce ba jinin hala bane kenan to shine
na na masalatu wata matsala kenan كل وكل ما يدلو فيه القدر لا يزود بالقياس بل نفس nasin على ala shafi'i min alquran albasmala fi kulli سورة بحد معلل قلنا فذا الإثبات بالقياس وليس قادعا لكل الناس
وكل ما يدلو فيه القدر duk ma yi dulabu duk نعم abin da ake kado duk abin da ake neman نعم kado نعم ake son a samu yanke a kansa wannan abin sai an samu nasi kadi a kansa abu ne saboda girman sa ba zai iya yiwa a ce a samu wani abu a ce za a kiyasa ba sai nasi kadi to la لا ya يزود بالقياس wannan ba za ka kiyasi a ce ya tabbata ba بل dole ne نفس sai da nasi kadi ya zo ya fita kuru-kuru cewa abin nan ga yake sannan za a yi da shi بل wannan نفس cin على bar sai da nasi madaukaki sannan za a yi da الشافعي don haka ne anan muka yi sabani da imamu shafi'i imamu shafi'i min alqur'ani albasmala نعم yace basmala tana da cikin alqur'ani fi kulli surati كل سورة a cikin kowace sura بقدر haddin allala abinda yasa yace dalilin sa saboda shine yazo a rubuce idan ka duba cikin alqur'ani kowace sura in banda bara'a din nan kowace sura sai ka same ta da bismillah haka za ka same ta a rubuce sai haka sai yace to in haka ne ko bismillah nan tana nan a cikin kowace sura sai haka yanzu idan ka zo karanta fatiha in ba karanta basmala ba a shekenan ka bar aya daya a cikin fatiha kenan. an gane ko saraka shi ya faɗa ya ce ya ce a yanzu ba za ka gani ba akwai hujjoji da dama wanda sai imamu fara razi ya faɗa a cikin tafsirin ya ce ba ka gani yanzu yanzu idan ana rubutu a kur'ani in aka zo wajen sura a zai ga suran ma an rubuta ta daban ko mun mun ai ba da zaga arama ba da jan biro ake- ba da jan wannan ake rubuta ta ba a to ai tabbata cewa ba ta cikin qur'anin kenan wannan kawai ana yi ne dan a gaya maka cewa ayoyin surorin ne amma ita bismillah ka taba gana rubuta ta da wani biro abinda aka rubuta fatiha ai da shi ake rubuta ta saboda haka ashe kenan tana cikin fatiha kenan saboda su su a wajen su a magana da ake magana cewa wannan fatiha dole ce ai tana cikin kowace sura Na'am, kulna kunna muka ce fadal isbatu.
wannan ai tabbatarwa ne bil kiyasi ai wannan kiyasi kawai kai ka faɗa ka faɗi wannan abun kiyasi ne kawai ka faɗa ka ce an faɗa ai ba wannan ne zo kadi yace kowace sura tana da fatiha ba tana da bismillah ba ai ba nasin da yazo da wannan kawai gani kai cewa wannan tana da fatiha tana da bismillah wace ma tana da bismillah shikenan kake yanzu ka ce a wannan abun hukuncin haka yake ai kiyasi ne shi ko wannan abu ne tunda qur'ani ne so ake a samu nasi kadi da ya faɗa yace kowane karatu yana da fatiha abin da ake son a faɗa kenan shi za su kuma zaɓar malikiya daidai su ma akwai saɓani da dama a cikinsu suka ce yin bismillah a wajen su ba dole ba ne ko wani ma ya ce karahiya ne ba ko daidai wani kuma ya faɗa ya ce wajibi ne ba duk dai a mazaɓar malikiya ɗaya an faɗa gaban can yana mai mai shumawi ne ina jin can ya farfaɗe su ko Na'am, walaysa gada ya ce wannan bai zama yankake ba ne likullin nasu ga dukkan mutane ba wai abu ne wanda kowa da kowa ya yi kado da shi ba a gane shi za can wajen su masu kamar maraƙi saudi shi ya yi magana a kai sosai sosai ya magana yake cewa wasu daga cikin abin nan an rabu wasu daga cikin malamai sun tafi a bisa cewa fatihan nan dole ce a cikin kowace raka Bismillah.
an gane ko bismillah afwan fatiha wajibi ne a cikin kowace raka lalle lalle sai an karanta ta domin ita ma wata aya ce daga cikin wannan sura din in dai ba wannan bara'atu ba bi- eh, bisa bismillah a cikin surorin nan guda 114 da ake da su banda bara'a 113 nan kowace tana da bismillah kuma kowace bismillah da ta wata aya ce daga cikin ta saboda haka dole ne sai wasu ko suka faɗa suka ce a ai kawai wannan kawai kamar abin nan ne a- a- wata aya ce da take zuwa take raba tsakanin wannan sura da wannan sura kawai shi sa kawai ake sata shi sa yawa kawai fawasul aya ne ga in an zo ta raba wannan aya da wannan sura da wannan sura kawai ka kawo ta bismillah amma ba an kawo ta ne don wani abu ba shi sa yanzu kaga duk masu karatun hafsu su a wajen su yin bismillah a wajen su a wajen su dole ne ai bismillah in ka zo za ka karanta dalilin bismillah ba dama ka wuce ba tare da ka karanta bismillah ba.
a fatiha ba eh yanzu wajibi a ka- a karanta a shauran surorin ma don duk ba ɗaya muka muka masu kira muka- mutanen guba ma gaba ɗayan su su ma akan hakan magana suka ce su daga a wajen su ba lalle lalle za a karanta wannan bismillah to kaga an tafi a bisa cewa haka ne to kaga ma wanda zai karanta ya ce zai karanta karatu ma su ma a shikenan dai shi ma karatun bismillah din dole Bismillah ya su- kama shi.
bismillah ya kama shi kenan na'am akan wannan magana da zai yi magana. to shine yace to wannan abin tunda nasi ne kadi nasi kadi ake bukata ya tabbatar da shi ba ana tabbatar da wani abu ne da kiyasi ba yau mu a wajen mu abin da ba za mu malike su to amma dai akwai mazhaba da magana da yawa wanda su shafi'a zai kare kansu kamar shi imam fara razi da yake dama shi ba shafi'a ne a tafsirin sa yayi maganganu da dama akan waɗannan abubuwa kusan ma magana ce wanda ya dauko yayi magana akai har ma aka ce an yi risala an dauko ta ma an buga ta ma game da wannan bangaren da ya kan yi wani magana bangaren ma ba.
eh na wannan basmala din ma Na'am.
eh to shine to kaga wannan mutanen masu ta wannan yau su ce su shafi'a suke bi gobe kuma su kuma an dai ba dan haka ba ai da su yanzu tunda su sun fi bin waɗannan maza ma ai da su ne ma dole su yi fatiha ko ko suna so ko ba su yi dole su yi bismillah ma kenan ma Na'am, alhamdulillah.
alhamdulillah annabi hukumin shari'i to mu kada sama ya ai zare mun kusa zuwa ga samu kiyasa Au, haka ne. To, matsalatu.
annabi wani wata matsala kenan Na'am.
annabi da hada hukumin hukumin shar'i yanzu wai kore wannan hukunci ya zama hukunci ne na shari'a aula Aula, ko kuma ba hukunci ne na shari'a ba alal awwali.
karsa kaisan mar'i a Na'am.
bisa wannan magana dai kiyasi mar'i abin kiyayewa ne wasu ne suka faɗa suka ce shi kore hukuncin shari'a Na'am.
shari'a wato ta zo ta kora abu ta ce ba kaza ba ko kuma ta ce abu ba wajibi ne ko kuma ta ce abu kada a yi ka korewa kenan ko to irin wannan hukuncin idan aka zo da shi hukunci ne na shari'a inda shari'a ta kore abu yanzu hukunci ne na shari'a ko ko ba hukunci ne na shari'a ba akan wannan abun wasu malaman suka ce to idan dai ba hukunci ne na shari'a ba kawai zuwa akan shari'a ta kore abun ba wai ta ce a abun nan misali kada a yi shi bane ko kuma ba ta ce a abun nan a a me yake da suna ba ta ce wajibi bane ka gane amma dai ta kore shi to korewa kawai da ta yi shi wannan kore ya zama hukunci na shari'a ko bai ko bai zama hukuncin shari'a ba idan an ce ba hukuncin shari'a bane to za a yi yaji kenan a ciki to shine magana da muke magana ai amma an ce kai hukuncin shari'a ne abuwan yawa tun da mun ce ba za a yi ba zai aiki yaji ba sai a hukuncin shari'a ko kamar a wancan magana da muka faɗa to an ce hukuncin shari'a ne to za a yi kiyasi in kuma an ce ba hukuncin shari'a bane to kaga ba dama a kiyasi akan su kenan
Na'am, wajen wajen muhakkiku ne.
masana hakika sun halatta biyu a cikin wannan magana Na'am.
ya suka ce abin da ya kamata ke kai su dilalatu da lalaci.
ya ce an zama za a kiyasin to abin da ake kiya da irin wannan ana kiransa kai su dilalatin ne kiyasi ne na dilala kawai na shi- na- na dilala shirye da wani abu amma ba kiyasu illatin bane ka san akwai kiyasu illatin wanda illa ka gani kake shirye ka ka ka kiyasa akan wannan illar ka samu wani hukunci akwai kuma kiyasu dilalatin ne kawai wanda wannan kiyasi ne kawai wanda zai shirye da kai a bisa wani abu amma ba illa ce dalilin illa ka gani sai wannan hukuncin yawwa to yace to in wannan ne yufi Fakadu fi.
eh UP da yake cika shi shine kadai abin da zai kawo ya su dilalatin zai kawo
Na'am, fil hula.
na na misali gashi nan zamu faɗa fil hali inda na zakatu Na'am.
mu a wajen mu zakalam ta jibu bata wajen ba fil hali a cikin kawa inda na a wajen mu Na'am.
mu a wajen muka ce yanzu idan mace ta yi abun wuya abun wuya nan ko biliyan nawa ake sai da shi tunda ya halatta mace ta sa dinari to ba za ta fitar da shi ba ba za ta fitar masa da zakka ba amma idan mutum ne wanda yake bai halatta ya sa- kawa da dinari ba namiji kenan ya riki dinari to duk shekara sai ya fitar masa da zakka mu abin da mazhabin malikiya muka yi da shi kenan Na'am.
to muka ce tunda wannan kawa- abin da muka faɗa din nan aisan mun kiyasta shi ne ala abdin a bisa bawa domin shi Wazauje.
bawa yanzu da ka siye shi ai ka siye shi ne kawai saboda hidima ko to da shari'a ta ce yanzu ba za ka yi zaka a cikin bawa ba ko sababin tufafi haka shi ma ka siye su ne tufafin nan ka siye shi ne kawai a wajen ka dan ka sa ba dan wani abu ba to da aka ce shi ma ba dan kiniya ko dan wani abu ba aka ce shi ma ba za ka yi masa zakka ba sai muka ce to mun kiyasta ita ma kawan nan ta mace ita ma abin da za ta ji in dai har mace ya zama da cewa mace ce ta siya abin nan tunda ita ya halatta kawai ta jinari ko ta azurfa to idan ta zo ta yi amfani da wannan kawar ta siya to ko ta biliyan nawa ne ba za ta dinga mata zakka ba amma an kai wanda bai halatta wajen ka bane to sai kai zakka sai muka kiyasta akan wannan Fa'azi to ka amsa bi anna hukumar asli cewa hukuncin asali gairu shar'i.
ai wani shari'a hukuncin asalin da aka yi ai gairu shar'i ai ba shari'a ne ta ta, ta wajibta ba Na'am, ya su kuma alayhi.
ya sun ku alaihi gare shi Na gairu mar'i.
ai wani abin kiyayewa ne wai wasu wanda za su yi mana mu'arala ne wanda suke mana ta'arili su ne suke faɗan wannan an gane ko suka ce to ai hukuncin da kuka faɗa na asalin gairu shar'i ne wato ba shari'a ce ta ajiye shi ba saboda tunda ba hukuncin shari'a bane kuwa hukunci ne dama ya mun faɗa mun ce in hukuncin shari'a ne ya kamata a kiyasta ko in ba hukuncin shari'a bane ba za a kiyasta ba to sai suka ce to ai wannan abin da kuka zo ka ajiye ku kanku asalin da kuka kiyasta ba shine tufafi kenan ko ba ba to ai ku kanku ba wani wai shari'a ce ta hukunci ta ajiye wannan hukuncin ba a gane ko domin abu ne wanda ya zo da kora cewa aka bawa ba a yi masa zakka to wannan isbati ne ko nafi ne ai kora ce ko ba a yi masa zakka to tunda isbati ne a wajen mu su a wajen sai suka ce to ba hukuncin shari'a ba mu kuma muka dauka cewa a'a ko kora ce za a iya daukan ta a matsayin hukuncin shari'a shine magana da yake hal nafi hazal hukumi hukumin shar'i kore hukunci ya zama ya zama hukuncin shari'a mu a wajen muka ce eh hukuncin shari'a ne in hukuncin shari'a ne sai mu kiyasta akai su ko suka ce a tunda hukunci aka ce bawa ba a yi masa zakka tufafi ba a yi mata zakka a kora ne ko to tunda haka ne mu a wajen mu sai Wurin muka hukunci ne saboda haka ba hukunci ba ba hukunci bane su ya gusu a wajen Na'am.
su yawa mu kuma muka ce a kora hukunci ma hukunci ne a wajen su to tunda hukunci ne ko za a iya kinsa a kansa an gane ko shi wancan hukuncin da aka yi ba wai ana nufin ba hukunci bane hukuncin ne amma kore wani abu ake yi cewa aka yi ba za a yi mazaka ba kaga hukunci ne aka tabbatar da shi amma a matsayin me a matsayin kora ne to ba ka zo ka kinsa wani abu kuma a kansa ba an gane ko su ko suka ce mu mu ne mu muka da muka ce mu a'a ko kora ce da inda aka tabbatar da hukunci da inda aka yi kora duk gaba ɗayan mu za ka iya zuwa ka tabbatar da hukunci domin a wajen mu duk hukuncin shari'a ne an gane magana ko yauwa ba wai shari'a ce bata kawo ba da cewa bawa ba za a yi masa zakka ba a shari'a ta kawo amma da ta kawo ta kawo shi ne a sigar ba za a yi ba ka kora kenan ko to mu a wajen mu sai muka ce mu a wajen mu koda kora ce hukuncin shari'a ne su ko suka ce in dai siga ta zo ta hukunci amma ta zo a siga kora to ba za ba hukuncin shari'a ba ba za a ce ba abu ne da zaka ce zaka kinsa wani abu akai an gane ko to daga mu a wajen mu su da suka faɗa tunda su ba su ɗauki wancan a matsayin hukuncin shari'a ba kaga a wajen su ba za a kinsa ba kenan sai suka ce to ai asalin ma da kuka yi kiyasta a kansa shine cewa ba za a yi ba wannan ba ko kuma ba za a yi tufafin nan ba za a yi musu zaka ba to ai su kansu ma kora ce kuma ba hukuncin shari'a ba ne kagan haka ne asali ne kenan gairu shar'iyyin kenan saraka ya zukun alaihi gairu mahiyyin ya sun da kuka yi ba kiyaye bane ba kiyaye ba a wannan sansa ba wa kuma fara'in hukuncin reshen ma gairu shar'i kuma ya zama ba shari'a ba kenan ta alakan falaki tabi a shin haka ne ba za a bada maku kiyasi da shi kenan wa wa amru hukumin kamula na'am to wannan kawai tusminin baiti ne lamarin wai hukunci kamula ya shiga anan dama magana hukunci muke yi yanzu kuma anan wajen mun zo karshen sa to shine ya karasa da wannan wato lamari na hukunci ne mun gama shi anan mun cika shi eh kaga su a wajen su kowanne da yayi magana ne a matsayin sa ba wai wani aka kayar anan ba mu mun dauka a bisa hukuncin shari'a kora a bisa hukuncin shari'a hukunci su kuma sun dauka ba hukunci bane kaga mutum da mun ce hukunci ne za mu iya kiyasta su kuma sun da cin sai ba hukunci bane ba za a kiyasta ba kowa kawai matsayin sa ya dauka kawai yawa
Allah ya saka alhamdulillah